أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا yau sha bakwai ga watan jimada sani hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da talata goma ga watan ɗaya miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin ainihin fiƙin malikiya a littafin risala na ibn abi zaid al-qirawani babun fi zakatil mashiya cikin zakka na dabbobi wa zakatul ibli zakkan raƙuma walbaƙari da shanu walganami da tumaki da awaki wannan duka faridatun farilla ne su ne kadai a mazabinmu na malikiya ake yi wa zakka banda su sauran dabbobi gaba daya babu zakka a kansu wala zakata min al-ibli babu zakka daga raƙuma fi aƙalla min hamsi zaudin a ƙasa da raƙumi biyar nisabin raƙumi daga biyar ne in raƙuma mutum ba su kai biyar ba ko kowane ɗaya za a sai da shi miliyan nawa ma babu zakka sai sun kai raƙumi biyar ake zakka wahiya hamsin minal ibili shi hamsi zaudin ɗin nan shi ne hamsin minal ibili fassara ne na hamsi zaudin biyar daga raƙuma fafiha shatun to raƙuma in sun kai biyar za a ba da shatun rago ko akuya don in an ce alganam ko an ce ashad yana ɗaukan ɓangare biyun alma'az wa ba'an amma idan aka ce alma'az awaki kadai aka ce ba'an raguna kadai ko kuma ce tumaki kadai to shi ne yace fafiha shatun za a ba da ainihin rago ko akuya guda ɗaya wajen kuma bambancewa ko kuma wajen ne za a karɓa wanda ya fi yawa a garin ba wanda ya fi yawa a dabbobin shi ba ko da shi zallan dabbobin shi awaki yake kiwo da raƙuma amma a garin tumaki sun fi yawa to a tunki a tumaki za a bayar in kuma ya zamo tumakin ne gaba ɗaya ma dabbobin shi amma awaki sun fi yawa a garin to a awaki za a bayar mafi yawa ɗin ba a dabbobin shi ake dubawa ba a dabbobin garin ake dubawa jaza'atun idan a tumaki ne za a ba da jaza'a kiba-kiba shine dan shekara ɗaya wanda ya cika ɗaya ya fara na biyu ausaniyatun ko maya da fira in a ɓangaren awaki ne za a ba da maya da fira saniya shine shi ma dai akuya ko ko bunsuru wanda ya cika shekara ɗaya ya shiga shekara na biyu shiga mabayyani bambancin jaza da saniya wannan indi ya cika na farkon koda da kwana ɗaya ne shi kenan amma wancan sai ya shiga na biyun sosai shiga mabayyani sannan zai zamo saniya a yadda ne malaman luga ɗin suka bambanci min julli ganami ahli zalikal baladi kaji ba zai bayar to zai ba da ainihin ba'an ne ko ma zai ce daga mafi yawan dabbobin mutanen garin wanne filin jaye min ba'anin na tumaki a ma'azin ko awaki in tumaki sun fi rijiya ya bada tunkiya ko rago in awaki sun fi yawa ba da ainihin akuya ko kuma bunsuru ila in har su kai guda tara kaga wakasi na raƙuma hudu ne farkon wakasin su hudu ne kana tafiya kana tafiya zai zo ya zama an bada wakasin goma kana tafiya zai wakasi zai canza ya zama tara kana tafiya wakasi zai canza ya zama goma sha tara kana tafiya har zai zai zama 29 nan wakafin shi zai kare kamar yadda zai yanzu zamu bi dalla dalla kage yanzu daga nan wakafi daga hudu ne hudu biyar yana karuwa sai ka kara sun mafil ashir kaji ba yace sannan idan sun kai goma sha ta ni sai ka bada awaki biyu ko raguna biyu ila arba'ati ashara har su kai goma sha hudu sun mafi kamsata ashara sun kai goma sha biyar salasu shiyahin sai ka bada awaki uku ila tis'ati ashara har su kai goma sha tara kaga dai duk dai biyar biyar ne yake karuwa hudu shine wakasi sai za ka nan ishirina idan suka zamo ishirin fa arbo shiyahin sai ka bada awaki hudu kaga biyar hudu kenan awaki hudu ila arba'in wa ishirina har su kai ishirin da hudu thumma fi khamsin wa ishirina sannan in raƙuma mutum suka kai ishirin da biyar to daga nan za a fara kama raƙuma bintu makabin sai a kama ‘yar mai naƙuda, ma'ana wahiya bintu sanataini ita ce ‘yar shekara ɗaya da ta shiga na biyu, don raƙuma suna shayarwa a shekara ne suna ɗaukan ciki a shekara. To kaga an ce ‘yar mai naƙuda kenan ita ta cika shekara guda wadda ta samu cikin ainihin ƙanwarta. wannan a shekaru kenan fa ba wai dole sai ita din wacce tana nakuda ba kawai in ta kai shekara ɗaya ta shiga na biyu in dai uwar tana bisa al'ada lafiya ya kamata a ce ko kuma ta cancanci ta samu ainihin cikin kanwarta tana nakuda fa in lam takun fiha idan babu bintu makhalin fiha a cikin dabbobin mutum mutum yana da raƙuma amma gaba ɗaya babu bintu makhal to fa labunin sai ya bada ɗan mai shayarwa zakarun namiji saboda a kullum raƙuma mace ta fi namiji daraja kaga in mace ce yar shekara ɗaya ta shiga na biyu idan kuma namiji ne ɗan mai shayarwa kaga ɗan shekara biyu kenan da ya shiga na uku an ce mai shayarwa uwarta ta haihu ko uwarsa ta haihu kaga shi ya wuce kenan ya shiga shekara na uku ya ya wuce shekara biyu ya shiga na uku zakarun namiji ila kamsin wa salasina har su kai ainihin talatin da biyar kaga daga 25 zuwa 35 kaga wakasin goma kenan ko tun daga 25 har goma su karu zuwa 35 duka dai zai bada yar mai naƙuda ko ɗan mai shayarwa sun mafi sittin wa salatina sannan idan suka kai talatin da shida bintu labunin sai ba da yar maba da gora shine yar mai shayarwa wai da bintu salatina ita ce yar shekara uku ma'ana ta cika shekara biyu ta shiga na uku. Daga nan kuma ila kamsin wa arba'ina har su kai arba'in da biyar kaga wakashin tara kenan. Tun da talatin da shida zuwa arba'in da biyar ai tara ne tsakani. Kaga a nan kuma wakashin guda tara ne. Sun matannan fi sittin wa arba'ina idan ka kai arba'in da shida to daga nan hiƙatun za a karɓi ainihin hiƙa. Wahiya mai wace ce hiƙa ita ce Allah wacce yasluhu ala zahari alhamdu wanda ibiyawa ɗiban kaya yake inganta ala zariya a bayanta sannan waya turkuwa kalu karo zai afka mata ma'ana wanda ta balaga ta isa ɗaukan ciki kuma ta isa a ɗaura mata kaya ba yana cewa min man ja bihi himlu ba irin ba to irin wannan wahiya bintu arba'in sinina ita ce yar shekara hudu ma'ana ta cika shekara uku ta shiga hudu daga nan ila sittina har raƙuman su kai guda sittin haka nan za a rika bayarwa sun mafi ida wa sittina sannan in suka kai sittin da ɗaya to jaza'atun sai ba da ainihin jaza'a kaga daga ainihin arba'in da shida ko zuwa ainihin sittin kaga wakasin nawa kenan goma sha hudu ko sannan in sun kai sittin da ɗaya jaza'atun sai ba da jaza'a me jaza'a waye ita ce bintu khamsi sinina yar shekara biyar ta cika hudu ta shiga na biyar ila khamsin wa saba'ina har su kai saba'in da biyar kaga sittin da ɗaya zuwa saba'in da biyar shi ma goma sha hudu ne wakasi sun mafi sittin wa saba'ina sannan sun kai saba'in da shida binta labunin sai ba da bintu labunin ɗin guda biyu daga nan ila tis'ina har su kai guda tis'in kaga saba'in da shida zuwa tis'in shi ma wakasin nawa wakasin goma sha hudu yawwa sun mabi ida wa tis'ina sannan sun kai tis'in da ɗaya hikkatani zai ba da hikka guda biyu saba'in da shida zuwa tis'in goma sha tara ne wakasin kullura ko ba haka ba saba'in da shida in an je tamanin da shida ya zama na goma ko yau to goma sha hudun kenan sun mabi ida wa tis'ina sannan sun kai tis'in da ɗaya to hikatani za a bara ba da hikka biyu ila ishirin da wani atin har zuwa ɗari da ishirin kaga wakacin nawa kenan ishirin da tara kenan ko yawwa to haka nan abin zai tafi shi ne ƙurewan ainihin nisabin raƙuma ɗari da ishirin fa ma za da abin da ya daɗu a kan ɗari da ishirin shi kenan ta gayyarar wajibi kenan wajibi ya jirkita ba zancen ya kai kaza fa ma za da ala zalika abin da ya daɗu a kan wannan kawai fa fi kulli kamsina hikkatun din hamsin za a karɓi hikka guda wa fi kulli arba'ina bintu labunin duk arba'in za a karɓi bintu labun da haka za a yi lissafi in sun kai ɗari da ishirin kaga ɗari da ishirin akwai arba'in arba'in guda uku sai mu ce za a karɓi bintulabunin guda uku to daga nan goma ne zai rika canzawa idan goma ya ƙaru ya kai ɗari da talatin hamsin ɗaya arba'in biyu kaga za a karɓi hiƙa ɗaya bintulabunin biyu in goma ya ƙaru ya kai arba'in kaga hamsin biyu arba'in ɗaya hiƙa biyu bintulabunin ɗaya idan ya kai ainihin ɗari da hamsin kaga hikka uku to haka abin yana tafiya ba za a zo a ba wa sa'i zaɓi ba sai ya kai ɗari biyu idan ya kai ɗari biyu sai mu ce to yanzu kaga ɗari biyu in arba'in ne yana da arba'in guda biyar idan hamsin ne yana da hamsin hudu sai mu ce to sai a ba wa sa'i zaɓi wanne zai kama in hudun zai kama hikka hudu idan biyar ne bin tulabunin biyar shikenan sai a wuce da haka wala zakata min al-baqari babu zakka a bangaren shanu fi aƙalla min salasina a ƙasa da shanu talatin fa iza balagadha idan shanu mutum suka kai talatin fa fiha tabi'un sai ba da mai bin uwa ijilun dan maraki amma wanda yake bin uwa jaza'un amma wanda ya kai matsayin jaza'i kiba kiba wanda ƙarƙau fasta da ta yi wanda ya cika shekara biyu za a iya daga an haifi yaron ɗan yaron yaron daga an da saniya tana haifuwa wannan ɗan za a ce mishi ijilu ɗan maraƙi amma baya kaiwa jaza wanda ya isa karɓi zakka ya karɓe shi a matsayin zakka sai ya cika shekara biyu sun sannan kazalika haka nan abin zai kasance hatta tabluga arba'ina har shanun su kai arba'in kuma kaga ba ba alaka tsakanin zakkan dabbobi zakkan amfanin gona zakkan farin kuɗi ba za ka ce wani tab ai yanzu shanun kowane ɗaya ma zai kai miliyan biyu sai mu ce ko miliyan ɗari ne kawai in shanu ne sai sun kai talatin ko ƙanana ne ko manya ne dai sun amsa sunan shanu to ba su cika nisabi sai sun kai talatin ko kuɗin su na wani sun maka zalika sannan haka ne sannan haka nan za a rika karba daga talatin din na ta tabluga arba'ina har sai sun kai arba'in kaga wakafin shanu tara ne tun daga talatin har talatin da tara duka ɗaya za a karba har sai sun kai arba'in fa yakunu fiha musinnatun sai a karbi musinna a cikin arba'in din wala tu'khadhu illa unsa ita musinna ba a karba sai mace amma dan mariki ko namiji ko mace za a karba amma ita musinna wala tu'khadhu illa unsa ba za a karba ba sai mace wayya bintu arba'i sinina ita ce yar shekara hudu wahiya saniyatun amma anan wasu malamai suka ce wanda ta cika shekara hudu wasu kuma suka ce wanda ta yi ukun ta shiga na hudu ita ce ainihin saniya wahiya saniyatun kuma ita ce maya da fira musinnatun ita ce saniya maya da fira fama zada abin da ya daɗu a kan arba'in kawai za ka tafi fa fi kulli arba'ina musinnatun duk arba'in ka karɓi musinna wa fi kulli talatina tabi'un duk talatin ka karɓi tabi'i yanzu misali daga arba'in ba za a ƙara a kan musinna ba har sai ya kai sittin in ya kai sittin za ka ba da ainihin tabi'i guda biyu shine ijir guda biyu ba daga nan ya kai saba'in kaga akwai arba'in talatin sai ka ba da musinna da ainihin tabi'i idan ya kai in ya kai tamanin kaga za ka ba da ainihin musulna guda biyu arba'in biyu in ya kai casa'in ka talatin talatin uku duk dai wakasin tara tara tara ne inda za a ba wa sa'i zaɓi sai ya kai ɗari da ishirin idan ya kai ɗari da ishirin ka ɗari da ishirin akwai uku so hudu akwai talatin hudu akwai arba'in uku nan kuma sa'i za a ba wa zaɓi wanne zai kawo musulna uku ko kuma tabi'i guda uku. Aha. wala zakata babu zakati da ganani a cikin tumaki da awaki din yana amsa sunan gana hatta tabluga 40 har sai sun kai 40 hatta tabluga 40 shatan sai sun kai awaki guda 40 fa iza balagadha idan awaki da tumakin mutum ko zallan awaki ko tumaki suka kai 40 fa fiha shatun za a bada akuya ko rago guda daya jaza'atun kiba kiba aw saniyatun kuma ya da fira kaga shi anan idan mutum yana da nau'i biyu yana da awaki yana da tumaki to yanzu idan aka zo zakkan ɗaya ya waje ba wanne za a kama a nan kuma ba ruwanmu da yawan dabbobin garin shi nashin wanne suka fi yawa yawa awaki goma tumaki talatin kaga a tinkiya za ɗauka a tumakin ne goma awaki talatin kaga a ɓangaren awaki wanda ya fi yawa ne a cikin su za a ɗauka haka nan idan ma biyu ne ya waje ba idan muka zo in muka ɗauki ɗaya a wanda ya fi yawa ɗin sannan ɗayan a wanne za a ɗauka sai mu ce an cire shi wannan wannan wannan ainihin an cire ainihin nisabin abin da ya saura ɗin wanne ya fi yawa a ciki kuma za a sake ɗaukar na biyun haka nan zai rika tafiya ina ji mun gane bai za balaga ida wa ishirin da umiyatin to wakasin tumaki su kuma tamanin ne tun daga arba'in ba za ka ƙara ba har sai ya kai ɗari da ashirin har ɗari da ashirin ma ɗaya ɗaya za a rika ɗauka fai za balaga ida wa ishirin da wami atan idan suka kai ɗari da ishirin da ɗaya to a nan ne fafiya shata ni za ka fara ba da guda biyu biyu daga nan kuma wakati zai kai nawa zai kai tamanin ko an eh haka ne wancan ɗin arba'in zuwa ɗari da ishirin kaga tamanin kenan ko to daga ɗari da ishirin zuwa ɗari biyu shi ma tamanin ɗin ne ko to sai ya kai ɗari biyu kana ba da guda biyu ya ce mene? wai za bala ga ƙi dawo ishirin nomi a can fafiya shata ni ila mi a tan zuwa ɗari biyu ba ila mi a tan shatin zuwa awaki ɗari biyu to fa iza zadar wahidatan idan ɗaya ya daɗu kan ɗari biyu nan fafiya salasu shiyahin mutum zai ba da awaki uku uku daga ɗaya ya ƙaru ila salasi mi'atin har su kai ɗari uku kaga nan kuma wakafin casa'in da tara har su kai daga ɗari biyu da ɗaya har zuwa ɗari uku dubbi biyu za ka bayar fa ma zada abin da ya zuwa kan wannan fa fi kulli ya ce shatun daga nan kuma duk ɗari za a ɗauki ɗaya duk ɗari za a ɗauki ɗaya wanda bai kai ɗari ba ya zama wakafi kaga daga ɗari uku kuma wakafi zai zamo casa'in da tara in bai kai ɗari hudu ba ba za ka ƙara akan wannan ba wa za zaka ta fil auka sannan babu zakka a cikin wannan wakasai din yanzu misali dabbobinka daga arba'in har zuwa ɗari da ishirin wannan tamanin da yake kai din ba zakka a kai in ka bada guda ɗayan nan shi ke wayya ma bainal faridatai ne shine abin da yake tsakanin farali biyu daga wannan na ƙasan zuwa na sama abin da yake tsakanin din nan babu zakka min kullil an'ami daga dukkan dabbobin ni'ima wa yujma'u da'an wal ma'azu ana tara ainihin tumaki da awaki fi zakati a cikin zakka duk jinsi ɗaya ne kana da tumaki kana da awaki in an zo za a haɗa ne a lissafa abin da ya kama za ka yi zakka har yanzu a nan misali idan mutum yana da awaki sittin yana da tumaki sittin kaga da a ce ba a haɗa su tumaki sittin ma isa zakka za a karbi ɗaya ko awaki sittin shi ma isa za a karbi ɗaya to amma an haɗa ɗari da ishirin ɗaya za a kama saboda haka ana haɗa su ne wajen zakka ba a raba su duk jinsi ɗaya ne aha wal ma'azu fi zakati ko wal jawami su muturai irin gajerun shanun nan wal bakaru da kuma wayannan shanu da muka saba da su dogin shanun nan su ma idan mutum ya mallaki muturai ya mallaki ainihin wayannan bakar din in an hada sun kai 30 za a yi zakka ba za a ware ba wal bukutu hakanan atur kumami shanu irin mai tozo biyu din nan wal irabu da kuma wannan shanu na irab masu tozo daya duka ana hada su kana da atur kumami guda uku kana da irab guda biyu ka da ya kai biyar za ka yi zakka wa kullu khalidaini ko mu tsaya ne ko mu karasa na muturai eh muturai gajerun shanu su ne sa kan su jejjeru haka eh yawwa za ga kamar cikin su yana taba kasa suna yawwa eh suna da shigo suna ga akwai aha mutane to alhamdulillah